الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah da cin sarki ya kawo mun harana ta laraba shirin da ɗaya ga wani safa da hijira da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da a kalandar nasara kuma a kalandar mutunci ashirin da hudu ko ga wata kalandar nasara ashirin da ɗaya ga watan nasara dubu biyu da ashirin da biyu kamar yadda aka saba a ranar irin wannan ta laraba muna karatu a wannan littafi na tufatul maudu ya kame da maudu wanda fa babban malami ibnu qayyim da jawziya wanda ya rasu hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari a ɗari bakwai da hamsin da ɗaya kusan shekara ɗari bakwai da wani abu kenan kusan ɗari bakwai ce wannan shi ne darasinmu na tasa'in da biyar a jerin jirgin littafin muna kuma babi na ƙarshe na goma sha bakwai inda malam ke zayyano mana matakai da ɗan adam ke bi tun daga zaman shi tugwamani a ciki har zuwa rasuwar shi da shigar shi kabari da tashin shi a gaban Allah madaukakin sarki da tika-tika tik shi ne karɓar sakamako ko zuwa gidan aljanna Allah ya sa mana ciki ko kuma zuwa gidan wuta Allah ya tare su su ne yake tafi mataki-mataki mafi yawan matakan ma suna da irin sunan da shari'a ke kiran su da shi wanda duka malam na mana ishara ko kuma yana ma faɗa mana kai tsaye za mu tashi da yake faslun fa'ida balagal ajalan da zai kuddira da wasu ba a sanya taken faslun ba amma dai da yawa an sa wani sabon take ne ko wata gaba ce a rayuwar shi mutum mada ce wani fasalin kuma fa idza balaga al ajala wannan ajalin da ne na sani ko kudin bihi to ina fa'ida fa idza balaga ar rajulu al ajala alladhi qaddara lahu idan ana maganar shi mutum mutum ya ga dama ka ce idan shi mutum in ka ga dama ka koma asalin shi ka ce idan shi jinjiri in ka ga dama ka koma ka ce idan shi ɗan tayi ko idan shi yaro ko idan shi matashi ko idan shi dattijo duk wanda ka sa zai shiga idan shi mutum ya kai ga ajali nan da ajali shine wurin da Allah ya kayyade wa mutum shine iya adadin rayuwar shi to idan mutum ya zo wannan wurin allazi kuddara lahu wanda aka kaddara mai ya ce kuddara lahu kamar ba a san wa ya kaddara ba amma saboda kowa ma ya sani ne ya faɗa haka a qur'ani akwai irin wannan sala Allah na ta kutila la karrasuna Allah ya tsine wa masu shashi fashi kawai ya kawo labarin karya ya baza shi ya yaro Allah ya ke ta an tsine wa me aka yanzu ba da kuke gare iya bukar kirji sai an cine masu haka sai dai haka amma wanda ta ce fatara zahu na farrasina sai bai faɗa gare ce kuce da na farrasuna kamar kule kan insanu min aji min aji ko wa kule kan insanu da ima an halicci mutum da rauni duka ana nufin Allah to nan ma allazi kuddira la adadin da aka kaddare mai shi Allah shi ne allazi kaddara Allah ta'ala da gwargwadon lokacin da Allah ya yanke wa mutum lokacin da mutum kwana arba'in a ciki ko wata hudu mala'ika zai zo domin ci gaba da wasu ayyuka game da rayuwar mutum in ya zo kan maganar ajali zai ce Allah ajali shi kwana nawa za a sa shi kenan daga ce ta mashi shekara kaza da wata kaza da sati kaza da a bayar a ƙididdiga ta keke da keke sai mala'ika sai rubuta a kundin da duk duniya ba wanda ya sai da aka aje rekod da ko bayan da balantana tura wani gwanin administration ya je ya gyara shi kenan sai mala'ika sai rubuta wannan abin da Allah ya ce ya rubuta to kaga wannan adalin da aka sa mutum duk da'ar mutum ba za a canza ba kada wani ya ce ya yi mutum ya bi Allah su da kafa sai ya kyale shi da sa'a na sa a wanzar da wasu da kan da kankat da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan amma kaga ba wanda yake yake da'a amma da lokacin yayi shekara 63 ma yi ya zo ya tafi da sai na bi bakarin da sauran su duk da suna nan har shi ne wani mai hikima yake cewa da a ce da'a na sa Allah ya bar mutum a raye to da manzanni da sahabbansu da da har yanzu suna nan a duniya nan sannan wannan kwanan watan da Allah ya sa duk iya shegen da mutum zai addinin nan ba za a canza ba wanda kai ka san har addinin Allah bai amfana da wasu za su mutu yau a ce an waye gari da wancan da wane da wane a kasashen duniya mina da yahudu wan nasara wa min mujrimi al har ma daga cikin mujriman musulmi a waye gari kawai duk sun mutu wallahi addini zai amfana masu addini za su amfana qur'ani zai rawar gaban anti da yanzu ya samu yanci yanta kife sun bacci amma irin waɗannan mutanen sai ka ji sajja ta gau akwai wanda sai baka labari a shekara biyar ya da yi wani ciwon kai na ninki biyar kangaren yake ne su da ka iya shegen da yake ba sai sabon ya ne ba rubutun da aka yi ne bai zo wurin ba sai dai mu musulmi kullum Allah ya doka ta gaba ɗaya sai mana alfarma sai ya ba mu wata da za ta zama kamar exception irin a cire mu da wannan doka ce ta gaba ɗaya in ajalin mutum ya zo ko shi waye ba za a ƙara ba kaga wannan doka ce general doka ta shafi kowa da mai kirki da mugu da musulmi da kafiri da zizziki da mushriki kamar da na ce da wasu ayyukan ibada a musulunci in mutum na yin su Allah ya rika wurin wancan dama abin nan saban na wajen shi ne to zai je ya karawa shekara na aka baka talatin da biyar kawai aka baka ko ka aure ko baka yi ba ba Allah ko ka gama karatu ko ba zama ba ko ka gama sati ko ba zama ba shi yasa duk wata gaba ta rayuwa akwai da ya taɓa mutuwa a wurin duk wata gaba wani ran da ya samu admission zai mutu wani sai ran da suke faifar karshe wani sai ya gama yana jiran tsari wani sai ya tafi tsari din ma wani sai ya so ya gama zaman labor market ran da ya samu aiki zai je ya implementation a ranar Allah zai ce zo get ya yi duk wata gaba ta rayuwa akwai da ya taɓa mutuwa in manoma ne ran da ake shuka ranar wani zai rasu wani sai an kai bashi tsakiyar damina wani sai an je ranar girbi Allah ce an kira ka kuma an kira tilas ya amsa to mu musulmi sai Allah ya ce to akwai wasu ayyuka wanda in ku musulmi kuka yi to tunda kullun na waje na ne ni ke da ruwa da tsaki da shi to zan iya kara muku wani abu na rayuwa hadisai na nan guda biyu a jere a cikin sayyid bukhari wanda ya mulla musu baci da cewa babin wanda aka ƙara wa azzagi saboda sadar da zumunci shi ne kawo hadisin farko yake cewa ɗan sarasana ke cewa man sarrahu ayyubu saba risku duk wanda zai farin ciki akan a ƙara mashi arziki wa ayyun sa'alahu fi fi fi asari a ƙara mashi kuma yawan shekarun shi fal yasil rahimahu kawai mutumin ne zai sadar da zumunci lafaz a cikin farko da wannan lafazin ya zo ko man ahabba ayyubu safa lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu wanda ke sa ne abu biyun nan wancan rubutun da Allah ya sa aka na ƙara wa rizquhu arzikin mutum arzikin shi ta wajen abinci kaza ne ta wajen lafiya kaza ne ta wajen walwala kaza ne ta wajen kuɗi ta wajen waye wanda yake zuwa a kara mashi ina ce buhu ɗari biyar za ka noma a rayuwar da za ka yi ta shekara hamsin da shekara buhu goma in ka yi da yawa a nan a cire a na gaba in ka yi sha biyar ba na ba duka yi biyar kuma lissafin ba zai canza ba kuma kai za ka za ka gane haka yanzu shinkafa ba na ba ta yi balan ba ta yi wancan lissafin da ake sujiya a kai kai za ka kaman ai bara ka ci banza ko to ɗaya na sa ta yi zuwa za ka yi bana ka sa su rubuta ai bakwai lissafin ne zai fana ma ka taba gaskanta aka da kai mutum ba ka ga lalle wanda take sai ka je ka leka ga to ba me aka sa ka kaucewa abin to wanda yake so wannan lissafin ya gyaru yayi kyau bara an baka da yawa da bana an ce kaɗan ne kuma Allah ya canza ne da shi da yawa to kawai yace ka sadar da zumunci sadar da zumunci awwalu ma yajibu kyautata wa iyaye sai sadar da zumunci ga ɗan uwa da dangi da na kusa da na nesa idan mutum ya yi wannan ibada jumhur na malamai suka ce ƙari ne za a yi shekara ta aka baka talatin da biyar kawai sai kai tsaye Allah ya ce to an ƙara maka sha biyar kawai sai kira mala'ikan mutuwa ta ce wani da muka bai shekara talatin da biyar kuma bana yana da talatin da hudu da wata takwas kaga saura wata hudu a wuce to mun ƙara maki sha biyar ka kau da kai shi kuma dama la ya suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru kawai da yake sami'na wa ata'na ala ra'ati wal ayn yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun kawai sai kawai da kai yace a kaga yan gata da saura wata hudu mu kai ziyara amma sai nan da shekara 15 da wata an gyara mutum arzikin ma sai Allah ya kara arzikin ka na fitowa ne a aikin gwamnati an yi yunkurin kora wallahi ba a sanya a kai wasu nan ka yi shiga ita wani ya yi alwashin sai ka wuce a wannan kara amma bai sanya aka yi kwamfuta sai kwamitin ba sai da aka kai sunan aka buga san aka kai wajen san salari kwamitin an gama komai da aka dawo da bin bc ba su leta rijistara a ba su leta ita wani ya leta ga ina matsiyacin nan wallahi ba shi Allah bai ce a kore ka ba in ba ya sa ba wani ne da ya fi so ya fada ita bar da dauko da lamba ta ka dauko da suna sai wani ya fada wani ya fita to haka Allah yake tsara abi to idan wancan ajalin da aka sa wa mutum ya zo ba a dindare za a canza ko a kara mutum kafin wannan rana idan ba sadar da zumunci ba sadar da zumunci na ɗaya daga cikin ɗanɗanin da ya wannan a kara mashi tsawaita mai a ba shi lokaci saboda mutumin kirki ne yana waccan ibadar ta zama sinadari ko babbar sababi na karuwar ajali ko karuwar yawan kwanaki to idan wannan ajali idan mutum ya kai ga wannan ajalin da aka kaddara mai wasaufahu lokacin ya gama cika to a lokacin ne in duk duniya ta taru ba za ta iya hana mala'ikan mutuwa ya zartar da aikin da aka turo shi ba shi sa Allah ya yi mana irin abin da ake cewa habaici irin tsokala na abin da kuma an fi karfin ba abin da zamu iya falaula ila balagatil hulqu wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tumtirun falaula in kuntum ghayra madinin lace tarji'una in kuntum sadiqin in kun isa don Allah ku hana distinguish sanata wucewa ku hana ne martaba wucewa ku hana shugaban kasa ko gwamna wucewa ana da ke ta in kun isa in dai da gaske kuna son shi to ba wanda zai yi daga kara ce eh gaskiya mu kam da gaskiya muke to ku hana sai san Allah ya tashi da gangan yake abubuwan shi dan ya kara wa mai imani imani zaka ji wani ya mutu a kauye a kira likita daga shi yi ta faɗa matsalar ku kenan da kun kawo shi asibiti wannan minor case ne kariya yake yi ba wallahi kariya ne ba ma shugaban kasa mutu a fada kuma wanda kayan aikin da ke fadar shugaban kasa ba asibitin da ke da su kujerar da yake zama ma akwai na'urorin likita a ciki ana gwada numfashi saboda shine dan adam na farko a Najeriya in ka ce mutum na farko a Najeriya shugaban kasa sauran kuma mu ne mutane mun da muka da muka yi mutane shi goma mutum na farko kama kujerar da yake zama na'urori ne a jikinta numfashi shi na tafiya yadda ya kamata zuciya na bugawa yadda ya kamata jini shi na nan daidai shugar shi na nan daidai yaya ido kunni hanci waye shi yasa da ya gaji kawai sai wani ikam ya zo ya ce a yanke komai Mr. President zai je huta kuma dole a dakata a ce yanka ya rage shiga kwanta kawai sai shiga ya kwanta a ga Allah ya faɗa gaskiya in kana ɗan ƙarami sai yadda aka yi da kai in ka zabin ma sai yadda aka yi da kai wannan rayuwar ta tsakiya ko ya sa mana ya ce jin daɗi mun ma karanta a darasin baya jin daɗi na nan a rayuwar tsakiya kafin nan sai yadda aka yi da kai kuma kana girma sai yadda aka yi da kai sai yadda aka yi da kai kana zama shugaban kasa yanzu mahaifiyarka za ta iya zuwa protocol ya hana ta shigo hana ta shigowa mahaifiyarka ba kuma doka ce ta ba su kuma ma biyan su ake akan sa hana uwarka shigowa a haka ma ake musu promotion sun hana babanka shigowa sun iya aiki amma ka ga ni da kai kana takawa da likita ya ce jikinka kamar yayi zafi ka je kawai ka kwanta aka ce ma'aikatar kana kira sai ka ce likita ce ka je kwanta ba gara ka mutu a gaban ta ba kana kallon ta kana tana kalmar shahada tana lakana maka amma shi ba dama to ka ga shugabannin kasa nawa suka mutu a gidan gwamnati wasu suna kan mukamin sun tafi rangadi ko suna wajen aiki ko suna waye wasu ma kashe su za a yi duk tsaron da ake gishi a gabanin kasa na da shi da su cikin mutane kawai a kashe su wasu a sako ba wasu a waye wasu a waye to idan wannan ajalin ya zo ya atku rusulu rabbihi azza wa jalla sai ɗan saƙon ubangijin shi maɗaukakin sarki su shine mala'ikan mutuwa da ‘yan tawagar shi, shi mala'ikan mutuwa kamar ka ce wani ya mafi minista ƙarfi, yana da wata ministry guda ta adali, ma'aikatar adali, duk duniya yana zuba gwamnatin tare da taba kama ma'aikatar adali. Dan Yahuda ma ba sa son mutuwa ba, za ga nesa nesa suke da alamunta. To wannan shine mai kula da ma'aikatar adali, wani ya tawaffa kun malakul mautin da zai wuce da biku. wannan mala'ikan da muka ɗora wa karɓar rayukan to duk wanda zai rasu shi zai zo ya karjira sun ilai na turja'una sannan gare mu za ku dawo a gaba komai an yi kaza an yi kaza an yi gwagwarmaya kaza an yi waye na ce wajen mu kuma za ku dawo to kawai sai mala'ikun mutuwa sai su zo yankuluna hu min daril bana sai su ciratar da mutum daga gidan karewa ita duniya da ce darul fana saboda komai daren dadewa za ta kare ila darul baka zuwa gidan dawwama yasa ke cewa aljanna daga cikin sunayenta darul khuldi ko darul muqamati saboda gida ne na zama na dindindin fajala su minhu maddal basa waɗannan mala'iku ma'aikatan shi malakul mauti bai tabbata ba ake masa azra'ili ba a sawa duk da imanin ƴan ƙasar hausa ba sa sa wa ƴaƴansu sunan azra'ili kaga akwai jibrilu akwai ridwanu akwai mika'il akwai malik ko فقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك ملائكة ليس رمضان ما منا ذنب على الملائكة أنك سابقا maliku dan anas da anas ibn malik ko su ake kallo da sahabi da imamu da hijira amma dai sunan malaika ne amma kaga ba a sa munkar wa nakir saboda kabari ne akwai kurashi ba ba a sa da fi da ati to dan dama dama da kin kwana dan sawa kadan kadan shi ma ba da ma'anar malaikan mutum ake sa ba da wata ma'anar ne a cikin ma za ga da wata ma'anar ba da ma'anar malaikan mutuwa ba amma malaikan mutuwa ita ce wanda ya sa ko malakul mauti ko kuma a zara'ido har ma ta hakiki cewa sunan shi a zara'ido ba ta sama yayan wai kar ajalin a kira shi kusa malaika ya sai muna da safara a can gidan ba mu gama da yake a garin nan ba amma mu je ta su ga wannan tafiya a sha gida su ce wannan ya nuna amma su ba haka suke aikin su ba to sai su tilatar da shi an suka zo fadala su min humar dalbasar daga inda wanda zai rasun yake iya inda yake kallowa duk sai su samu wuri sai su zazzauna zaman dirsha yaran wannan mala'ikan mutuwa sun majana min hulun malakul muwakkalu da kafin arwahi sannan sai shi mala'ikan da aka wakilta ga karɓar rai sai ya matso wajen shi fatta da a ruhi daga nan sai ya kirara sai nemi ran ya fito يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ودخلي في عبادي ودخلي جنتي kawai yana zuwa ya ce ran wani fito wanda shi wannan kawai a cikin akwai tashi hankali akwai tashi hankali in mumini ne ba da daɗi rai ya rabu da jiki amma haka ran zai fito a wannan lokaci ne saboda raɗaɗin za ga ana zubar goshi wani lokaci wani kaga kamar ya kuka yana takura Umar Salih ibn Hussein ya ce galibin kaga musulmi ya zo rasuwa yana takura wani gata ne da Allah ya yake so ya karkare ya saba wa Allah ki da su ashirin kuma Allah ya ce sai ya rama a duniya dan wannan mutumin ya hadu da shi la'ira ba dalilin ko daya ba ma ya rama sha takwas kawai Allah ya kuntuka mai wani abu mara daɗi da gangan Allah komi daga baya kuskure kaga an yaga sha takwas yan saura biyu kuma ga ta adadi ya zo ya ce mala'ikan mutuwa ka matse mai makogoro in ka matse to za ka yaka ɗaya ka tsokale mashi ido wajen mutuwa yanzu zafi mun yafe kenan shi kenan yana wucewa ta ce to ashirin ɗin sun cika an yafe sai haɗu da Allah na dace to malamai suka ce wannan shine abu ɗaya da zai sa mala'i musulmi ya sha lokacin mutuwa inda ɗaya rakuwa outstanding da wasu deficiencies kuma ana so ya samu credit kafin ya tsallake to sai a mamma ɗaya shi sai a gyara mai result ɗin shi sai ya wuce yana gari kwana kada ya shiga laira ce to matsalar sai tas ne a ƙur'ani kaga laira ba turanci da masu ko ka je laira mutum wai ce in na mutu da Allah aka gyara makaranta musamman na gwannan da na ji sosai. Amma haɗa da wayakin ba amfanin da lafi, hati girma a haɗa. Rufesa ma ya rasu ba su yi amfanin kayan barata na kai sabon shiga yan kare ki. In mai digiri dai kaga yi sabon shiga ne ne ga farfesa. Eh me kake da shi digiri a a ka fara karatu ka fara karatu haka farko bai ce maka wai ba kai karatu ba tukuna yanzu dai ka fara saboda akwai gurin aiki kenan to sai ya kira ran to in ran da musulmi ne da kanshi zai kawo sai ya zaro shi kenan yadda ka san a samu tafin hannun mutum a zuba man gyaɗa a saka filin gashi haka ne kamaran yana ja kaga mutum ba zai ji zafi ba sai danyara shi kuma wa ma'aikatan shi sun zo da wani wuri mai ƙanshi wata 'yar akwati yana cin wurin sai su buɗe sai ya saka ran a ciki shi ke sai a bar wa mutane gawa wannan mutumin an gama kenan in ka ga wani a duniya sai dai kama har abada ba zai dawo ba ya tafi kenan dan ba a taɓa yin wani ya dawo ba ba a dawowa waƙoƙin za ga waƙoƙin aliyu na mangi suna cike da isharori bal ayoyi da yawa ma na qur'ani kullu nafsin za'iqatul mauti إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز من حياة الدنيا إلا متاع الغرور آل عمران كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الأنبياء كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ثم إلينا ترجعون ثم إلينا ترجعون أشياء العنكبوت كل من عليها فعل كل شيء هالك إلا وجهه إنك ميت وإنهم ميتون أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فوزنها جاني inda matsalar kawai lokacin da ya ba aliyu na mangiya cikin suratin shi zaga yana da hikimomi da waƙoƙi masu ratsa zuciya wanda sun fi waƙoƙin fina-finai wanda ba komai a ciki sai hayaniya da khayal da ƙarya da ƙarya sai sa za ga mara gaskiya galibin shi ya fi damuwa da wannan fina-finan galibin mara gaskiya ma dai zuciyarka da kwakwalwarka da hankalinka suna aiki in ka kalla za ka rasa gane wai me ma ake nufi sai ka kasa gane me ake nufi tun da suka fara jin na soyayya ake yi ita kadai ke matsalar mu kuma ko suna basu daina shiga ba mata ta kai karar miji ko bija kai karar mata wani tumtum ma wani ke kallo ya kwafta matar ko ta zuba mijinta ga malake kuma abin din ta kalla kama da a ce wani abu ne na Allah da annabi za ka daidai gurgudu ya ya gyara mutum to shi ne idan mala'ika to fa idan kana ruhan tayyiba idan wannan ran da mala'ika dai karba rai ne mai tsarki rai ne na musulmi na mumini wanda ya dace sai mala'ikan mutuwa ya ce wa kuruji ayyatu annafsu tayyiba fito ya ce wannan rai mai tsarki kana fil jasadin tayyib rai mai tsarki da ya kasance a jiki mai tsarki wa kuruji hanidatan ya wannan rai ki fito kina mai abun godewa ba ki da matsala kin sha wa abshiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin ghairi zalban ki yi bushara da ni'ima da hutu da Ubangiji wanda bai fushi da ke ba, daga yau za ki shiga ni'ima, daga yau za ki fara hutawa, daga raka na kanar insana fi kabar, rayuwar duniya ba kan wahala ce, to yau ne daga yau za ki fara huture. Sannan fito kar ki taɓa samun dama za ki haɗu da Ubangijinki da kika yi gwagwarmayar bauta mai, ba tare kuma da yana fushi da ke ba. Haka mala'ikan mutuwa zai faɗa shi wanda zai rasu yana ji kuma wallahi yana gane me ake cewa. فتخرج من بدنه كما تخرج القطرة من فيه السقاء sai ka ga wannan ran nashi ya fito kamar yadda ka san ruwa na kwararowa daga bakin salka ba wahala ba ƙara ba kunci bai za a fada ha ran ya fito wuri na ƙarshe sai mala'ikan mutuwa sai sa hannun shi sai ɗauki lam yada'aha rusulu fi yadayhi tarfata ayn yana cirora waɗannan ma'aikata na shi ba za su fara yi daidai da kimtawar ido a hannun shi ba za su yi ba za su karɓi ran wa yuhannitunahu sai su shafa wa ran turare wa yukaffinunahu bi hanutin wa kafnin min aljanna sai su sanya wannan ran a cikin likafani da wani turare daga likafani da turaren aljanna tun daga aljanna kenan amma san zai rasu an san zai rasu to da ka wuta da tun daga aljanna to a yau wani zai rasu da karfe kaza ku zo ku ɗauki akwati irin na aljanna da za a sakara ku zo ku ɗauki abin nan rai abin nan auduga da turare wanda za ku taho da nan sai su taho sai su yi wannan aiki ya ce sun mai salluna alai daga nan sai mala'ikun nan sai su ci gaba da nema mashi gafara nan ce mala'ika yau mutum salati sai ya nema mashi gafara kenan inna ba huwa mala'ikatun yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima salatul mala'ikati lil insani 'ala istighfaru la wa yujadu laha ka atyab nafhati miskin wujidat ala wajhi al-ardi duk duniya sai a rika jin wani mafi daɗin ƙanshin almiski da aka taba ji a doron ƙasa a tarihin duniya duk inda wanda Allah ya kaddara musu jin kanshin suke musamman mala'iku za su ji duniya ta dau kanshi a ce me ke faruwa ne ta ce mutumin kirkin nan ne wani ya rasu yau yaya mun san za a kawo wannan gaba kai wannan ya dace sai su sai mutum murna ya ce sun mai yus'adu bi halil ardil awwal ala asra'il hasilina daga nan sai a ɗauki ran nashi sai a hau da shi sama domin a gabatar da shi gabatarwar farko zuwa ga ubangiji madaukakin sarki Allah shine asrarul hasibina thumma ruddu ila allahi maulahum alhaq kamar yadda suka anani ko lahu alhukmu wa huwa asrarul hasibin Allah shi yafi kowa gaggawar hisabi cikin rabin yini an gama hisabi tun daga kan al'ummar da Adam har ta ƙarshe ko ba yi kowa kuskure ba kuma kowa sai da aka auna aiki shi aka auna takarda aiki aka auna shi shi karan kan shi aka hau sirati aka je aka yi kisati ko isabi da dabbobi aka tsallake sirati aka tsayar da mutane aka yi musu ramuwar gayya sannan annabi ya zo ya nema ceto sannan kaza duk wannan cikin hawa shida a wurin duniya Allah ya gama inda shi ne asrarul hasiri sai a ɗauki rai shi a karan farko ba taɓa ɗaukar ran mutum an kai irin wannan kaiwa ba sai ce bari a kai wa Allah a sama ta bakwai tukuna nan an bar mutane da gawa ana ta sanarwa wani yaro to karfe nawa zai janaza karfe kaza to a nemo azara a kira masu haka a nemo ruwa a samo turare a nemo likafani duk ana wannan aikin shi mala'ikan mutuwa sai ya gama aiki har ya tafi dara shi kuma zuwa sama ta bakwai ba komai bane sai ya dauka sai a kai wa Allah fayyanta biha ila sama'id duniya a kan hanyar shi ta zuwa kafin ya kai wajen Allah sama ta bakwai sai ya je sama ta ɗaya saman duniya fa yasta adinu laha sai ya nemi izini in ya kura nan ya je zai shiga sama ta ɗaya sai ya nemi izini sai a ce mashi wane ne sai ce mala'ika mutuwa ne wani wuran wa ka ɗauko dan su ma an ba su oda akwai almaki oda ba kwata oda ba almaki ba oda daga Allah sai ce ran wani dan wani da mafi kyan sunayen sai ce lallai an faɗa mana za ka zo da rai sai ce maza su buɗe sai an ce da ka zo da rai mu buɗe maka ka wuce fa yi laha abuwa sama sai a buɗe mashi ƙofofin sama ta ɗaya sai su shiga wa yusalli alaiha malaikatuha sai malaikun sama ta ɗaya gaba ɗaya sai su ta roƙa mutum gafara kaga wannan fa shine ribar zama mutumin kirki kawai ka zama mutumin kirki ko wannan ka ribar ki kamo ne malaikun sama ta ɗaya sai ce zama bai gan mu ba bawan Allah irin wannan ba ka zauna ba ku zo mu je a raka rai daga sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu tafiya ce ta shekaru masu tarin yawa wasu mai suna ga shekara ce tafiya ta shekara ɗari biyar tun a nan duniya ne sai mu an fara ku ce ku zo mu rakara shi ke nan fai wa yushayyi ko ha mukarribu ha ila samanin saniya mafi kusa da sama ta biyu sai su rakaran har zuwa shiga sama ta biyu fa yi kuma zabi haka zaɗi in ya je sama ta biyu su ban kwana da mala'ikun sama ta ɗaya su dawo shi ke nan sai shi kuma mala'ikan mutuwa sai sake neman izini assalamu alaikum wa rahmatullah wane ne ya koma ce mala'ikan mutuwa ne malakul mauti ne ranwa ka dauko ranwa na dan wane sai ma sha Allah dama an ce za ka zo da ranshi kuma da ka goma bude maka sai ce maza su bude mai sun masalisa in ya shiga sama ta biyu su yi mata addu'a su nema mashi gafara su raka ranshi har shiga sama ta uku haka za a yi ce har sai je sama ta bakwai ba wani mutum a duniyar nan da ake mai irin wannan rakiyar illa iyaka ‘yan uwanka mutane su rasa ka kuma da yawa ma ba san ka suke ba dan abin da suke samu da kai suke ne sarar da aka canza gwamnati sabuwar gwamnati ce sai sun tsine maka za a yi renewal wallahi za su tsine maka kuma ka zama darakta ka gani wani zai ce to kai ne biyan wancan ka tsine maki in sake baka biye ce ai ai ba saboda yin irin shi ba wallahi wancan mutumin ai larman ka da hudu ba ga kalli yamma ba ai saboda lalata shi ne kallon gaba sai dan ba da saddaka ne ko ba kai karaya shi ba yana kauri ba kayan aiki ka shigo da shi gari karaya shi amma yanzu ya tsine maka to kaga ba dan adam din da ke da wannan gata iyaka dai ka ce ne shugabannin kasar America ko su ne dai masu gata ana hawa motan biliyan uku biliyan goma biliyan talatin mota ɗaya kuwa ce na koyo ana wa lissafin mai jirgin sama na amerika na shugaban kasar amerika ya kai tiriliyan ɗaya da wani abu kusan komai gwal ne a jirgin to ko shi yanzu duk taxi ne ke raka shi ba mala'ika ko ɗaya kila sai dai mala'ikun azaba su kuma wannan mu ba ma masu saraka mu ko ba yi da ba masu saraka mu sai a sai shi ya ɗaru kama wannan ban mala'iku ne za su raka mutum mutumin na furce su kanka ki lalacewar duniya yadda mutumin nan ya bi Allah jiyar duniya ta cika da kakifanci amma mutumin na Allah ce muke ce Allah ku zo mu raka shi har su je kuma ila rabi'a ila ayyata iya biha ila sama'i allati fi Allahu azza wa jalla har su je sama ta bakwai inda Allah yake fa tuhayyi rabbaha tabaraka wa ta'ala bi tahiyyati rububiyyah mala'ika na kai ran sai ya ajara ai kaga yanzu ba za a zo a ce ran mutumin kuma bai da rai ba a shi ya yi rai ai yana da rai dama yanzu nan ne aka bamba da gawa ainihin ran da buhun jikin shi ke motsi da shi yana sama ta bakwai nan ana wanka yana can kuma sai a gabatar da shi a ce to je ka gaida Allah ran ya je ya gaishe da Allah saboda ya dace shikenan sai ya je sai ya gaishe da Allah gaisuwa irin ta mahalicci irin ta wanda ya halicci kowa da komi ya ce Allahumma anta salamu Allah kai ne assalamu assalam aminci in an ce aminci adamu ma'rifatil aidi asla Allah ne in ya ga dama matsala ma ba zai bari ka san da ita ba balantana har ka roƙi ma mafita shine assalam al'amnu kuma shine ka san da matsala amma Allah ya kwantar da hankalin ka ya kare ka daga gare ta ba za ta yi maka illa ba wayannan abu biyun su ba abin da yake su muhimmanci shi yasa annabi ya riga ya hada mana su a addu'ar ganin wata duk sabon watan da ya tsaya ka roki Allah assalam duk wata matsala kada Allah ya bari ka ji labarin ta in kuma ya bari ka ji labarin ta ya kare ka daga gare ta kace maka tasiri Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami kaga duk watan da ya tsaya amma kaga wani watan ya tsaya ina sai dai mu duk kokarin yin makwakwam shi kuma ogos ko kai miki ba ta yi ba eh muharram zuwa rabiul bil hijja ake mawa to sai mutum ya gaishe da Allah lama anta salam kai ne aminci wa minka salam da gare ka kada yake samun aminci duk wanda kaga ya kubuta daga Allah ne tabarakta darajarka da ɗaukakarka da albarkatunka sun ɗaukaka ya zalzala wal ikra ya ma abucin ɗaukaka da girma da buwaya shikenan sai ranya gaishe da Allah da wannan gaisuwa fa in sha'a adina laha bis sujudi in Allah ya ga dama sai ce maran to yi man sujada yi man sujada kaga ba za a yi maka irin da fada ba ko ida fada sai dogare ce dan talakawa duka ga gaishe da yalla mai sai an ci mutuncinka ko kuma a kalle ka a ce ya mai riga da wando daban-daban haka sun zage ka kana da takarar gwamna ko sanata amma Allah cikin girmamawa yana so kai mai sujada sai ce yi mani sujada in baya da sha'awar kai mai sujada sai ce zauna a can ana jiran mutane a nan su gama wanka su gama waye su gama waye sannan Allah ya ba da izini ya ce a ɗauki ran cikin girmamawa a dawo da shi a haɗa su a kabari sai ya tashi wannan faɗa musulmi kawai za a yi wannan gata shi kenan sun ba ya faru da laha a sauƙi ku bil janna daga nan sai Allah ya fito da tam da ya buga rantsuwar da ya yi na cewa wani dan aljanna ne bai kudo rabbu jalla jalalu sai Allah ubangiji ya tara malaiku ce uktubu kitaba abdi fi illiyi wannan ba na ku je ku rubuta shi a kundin yan aljanna wanda suke da daraja madaukakiya kuma aiduhu ila al-ardi in kun gama rubutun na sallame shi ku dauke shi ku dawo da shi kasa fa inni minha khalaqtu ni daga gare su daga kasa na halicce su wa fiha u'iduhum a cikin kasa zan mai da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma daga kasar zan fitar da su a wani karan kuma turkar ji uruhu ila al-ardi daga nan sai ran shi ya dawo kasa fatashhadu guslahu wa takfinahu wa hamlahu wa tajhizahu wa yaqulu qaddimuni qaddimuni za ku zo daidai gabar da an gama tsalla an ɗauko shi za a zo makabarta sai ya rika cewa kattimuni kattimuni in yi dana tafiya a hankali ce dan Allah ku sauri ku kai ni shi ya gane ya gano shi ya gane ya gano dan Allah wani ku sauri ku kai ni duk wanda ya murya ku sauri ku kai ni kattimuni kattimuni fa idza wudi'a fi lahadi haka saka shi a cikin gabarin shi wa tawalla anhu ashabu wanda suka kawo shi suka juya baya دخلت الروح معه والنار الناجي سي ماذا سي شبو قبر الكالبي حتى إنه ليسمع قرع نعالهم على الأرض har ma yana jin karar kadawar takalmin mutane a doron kasa lokacin da suke jujjuyawa shi yana wannan gaita gaitan da daga muryar da maganar sai ana ji wanda ta nan zakari yana ji kuma ya san ne muryar wane amma kai yanzu kai ne abin tausayi da karaka shi kaman ka zo a shiga ni'ima wanda shi ga shi ya shiga sai kuma za ka koma gidan wahala shi kamatin da Allah ya faɗa fa atahu ina idin fattanal kabari sai fitinan nan kabari guda biyu su fitinar kabari annabi ya ce ba wanda zai kubuta daga fitinar kabari babu wanda zai kubuta fa yujlisani sai su zaunar da shi wa yas'alani su tambaye shi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka tambaya uku amma fa wa inna ala yasirun ala ma yassara Allah ta'ala ne wani wallahi ba zai iya ba sai mala menene wani ne ubangijinka sai ce musu ubangiji na shine Allah ya ci wannan kenan wa ma dinuka menene addininka addini na musulunci wa man nabiyuka wane ne annabinka فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم fitinar ƙarshe ita ce sai su haɗa mai tambayoyin guda uku a da sauri da sauri kuma suna mashi mazurai ɗaya ya tara gaba ɗaya ya tara baya kuma ga sanduna a hannunsu dan a ga wai tasin amsawar gaske ne ko ko dai sa'a ne annabi ya ce wala duk su gama ruda shi sai ya bari duk sun gama tambayoyinsu sai ya sake ɗauka daidai da daidai ya ba su amsa shi kenan sai su take fuskar su sai sai walwala wa yubashshirani fa yusaddiqani sai su gaskata ce wallahi amsar da ka bayar ta yi aka maka lakaci ai kaga da an yi yan tabi'u aka ce to ku tafi sai rana ya ce in kana da gona je ka shuka shinkafa ka kan ko me zai iya faruwa ba yanzu aka yi ba to ba san wanda ya ci ba ne a wanda ya sa ba za a faɗa yanzu ba wai sai rana ya ce na kabari ba mata lokaci sai ce wallahi kashi kashi ɗari bisa ɗari dama ya tambayoyin kabari ko a ci duka ko a fada duka ne ويبشرانه في مشي بشارة بأن هذا الذي عاش عليه ومات عليه وعليه يبعث sai mace ka ga wannan abin da kana yi akai na addinin musulunci da aiki ka mutu akai wa alaihi yub'at muna tabbatar maka a filin kiyama ma akan yi zaka tashi sai ka kwantar da hankalinka wahala a rayuwarka ta kare nan so min tade ne uwar gayyar jin daɗi sai an je lahira sai ka bari ka ga abu na gaba ثم يفتح له في قبره مد بصره daga nan sai a buɗe kabarin shi iya gani shi kabarin na shi kaga mu nan za ga dikar aka saka shi ko wani ma ya dawo gari ya ta faɗa kaga inda ko gawa ne dikar ba ta saki kirji na dukan abin in na Allah ne an buɗe kabarin ya fi gidan kowa a garin nan faɗi tafsirin falo ba wata dirka da za ta rika tare ka ba nema da zan zane ka da bin ba sola ba ce balanta na fana da tsawa hakki ne ga shinan lafiya lafiya shi kenan a buɗa mashi wa yin rashu lahu kudur kudur sai a yi garin ɗin shimfiɗa garin kafin irin na da janna na dan ya fito sai ɗan shimfiɗa mashi a kabarin shi wa yuqayyadu lahu shafun hasanul wajhi sai a ce mashi wani matashi mai kyan fuska tsayyibin raji'a mai daddaɗan kanshi ya rika ɗebe mashi kewa da yin mashi wasu ayyuka da yake so bai kudu sai ce abishir billazi ya subruka haka mana ka yi bishara da duk abin da kake ga in ka gani zai faranta maka rai in ya ganka da danna zai ji daɗi to ka yi bishara za ka shiga in ya ga Allah zai ji daɗi to ka yi bishara za ka gani shi fa yaqulu man anta sai cewa ne ne kai fa wajhuka allazi yasiru bil khair wannan fuskar gashi da alamun ta zo da alkhairi bai kulu ana amalu kasale ni ne aikinka na kwarai din nan a duniya haka aka yi ta gwagwarmaya wasu sun zo su janye ka an so ka da an so ka da sai dan ka kawo mamaki ka rike ni kai zaman mutunci to wallahi ni ne kuma yi ta wulawu na fasil ilan nari daga nan sai mala'ikun nan sai su buɗe mai wani windo wanda zai nuna mashi wutar jahannama yuqal ta ki kun gurma sarafa Allahu anka wani zo ka leka in ya leka ya gaba lashi ya firgice a ce wannan shine Allah ya tsare ka da baka ji Allah ba da baka yi aiki na gari ba da imani to da can za a kai ka sun bai fita gula wuta ka tuna idan janna daga nan sai dan buɗe wani bututu da zai kai ga aljanna ko yi kada sai ce ungur ma atallahu lak leka ka ga abin da Allah ya maka tanadi fa yara kuma jami'a sai ya ga wuta ya ga aljanna ka san da daɗi da daɗi ka ga wuya sannan ka shigo daɗi amma ba ka san daɗi ba to wuya ba za ka iya ba da siffarta ba wanda bai taɓa jin daɗi ba in ka ce siffarta ba ana bai santa ba duk siffarta da za ka sama sama yake kama wannan ya ga wuya ya gashi a daɗi duk bayanin da zai zai iya hawa daidai to daga nan sai a buɗa mashi sai a ce mashi Allah ya ce a tambaye ka ya ba ka sulot na addu'a baya ɗaya ka faɗa duk abin da kake so za a yi sai ya ce ya Allah aka yi sa'a Allah da mala'iku ku faɗa wa Allah ni abin da nake so shi ne a tashi an kiyama kawai saboda wancan gida an ce ba zan taɓa shiga ba sai an tashe ta zaman nan akwai matsala gida da ya zai yi ga inda ta faɗin duniya sau goma wani irin zaman kunci ne za a yi ana yace a to kai dai lam naumatan arus sai kai bacci irin baccin ango a wata ruwa ne da yace ango ba wanda zai take shi sai wanda ya fi san shi ba kowa zai ki ginta sarki ba haka ba a cire shi a jerar wallahi sai a cire shi a jerar amaryar ma sai ta yi rafi sallin sallin ta yi dai bacci sai a ce mata da kai bacci irin baccin ango yanzu kaga wannan da yake alamtawa yana alamta a duk kayan jin daɗin duniya ba wanda ya kai aure suna ka in kai aure kai kana shan wuya to kawai ka ga Allah kai da daɗi dai na lahira amma ko kudin mu aka ba su Allah ba za ka ji daɗi ba ai ba wurin da za ka more irin kai aure amma kayan auren kuma ka zo masallaci kana saka takalman wasu wani ma za ka ya zo da silifa sai ya ɗauki silifan hagu sandal ɗin wani makwacin shi dama ya gamsa ya kai kaga wannan zulumatun ba su hafo ka ba dai inda duka silifan ya dauka za ta ba mamaki jama'a ya san da silifa ya za ka haɗa wallahi shi shi bai ma san yayi ba sai san ga takalmin mace a masallaci kada kai ta faɗa sai dai ka kau da kai kawai za ka faɗi wani kiya wani ne gari ya gari ya san yau takalmin hajiya sai sani ba sai da ya zo to amma dan adam ya ce ne kai bacci irin baccin sabon aure to sabon auren Najeriya yana bacci kuwa sai dai ta zo da mai gyada da yawa amma ba da so da shi da yawa ba yanzu nan za ta fara karanta maka samun sunansu na mata sai haka ba shinkafa ba tadiya an ce kamun sun kusan duka ba ne sai ka je can karshe ne sai ka gada akwai dan mai da malamaki ko duka ne akwai shago da girki ba a ce kana daida goma ta maki amma ba shinkafa ai tukun yaka ba ta yare ba akwai yan raguwar dandawa akwai dan gawai muhimman na ce maka ba suna kafin talibi marasa amfanin sosai su ne suke gidan ji mai lambata kuma ya kama sun mata kenan ba laifin su ba ne kan Allah ya tsaro su karanta. To kaga yanzu an zo abinci ya kare ba dole an goyi fita ba, ga mata sun ta ce bacci irin baccin an ganin shi kenan sai mala'iku sai su fita su kyale shi, shi wannan mutumin ya sha. Za mu suna da za ka wata mutum a nan, don wanda za mu yi da akasin wannan ne, wanda ya mutu a mummunar a mummunan yanayi. Wanda in ka kalla rayuwar mu muna da bukatar duk mu yi wa kanmu wa'azi. Wannan kyakkyawar mutuwar za mu iya samu? akwai rukunai akwai ka'idoji kuma annabi duk yayi bayanin su jiya wata muna karatu wani ajin mata aure ne wata mata ta ce ga nauci abin ya tayar wanda hankali ta ce a nan yankin mu abin ya faru wani mutum sun je makabarta an gama janaza kaga da gon lokaci shi jiki jikin kabarin ya cika da mutane ba za ka iya bi ka fita da sauri ba sai dan kuzan ba ga wasu tsakanin kaburbura nan bari in ya bi su haka sai bi wancan layin in ya so sai fita ta can sai fita abin nan kawai sai kafin ta fada wani kabari kawai ya burma wani kabari yana burmawa ya minti biyu ba ya minti ɗaya ba mutane suka yi maza suka ciro shi amma kafar ta sace kafinta zan shekara ɗaya har yanzu yana kwance bata warke ba kuma makabartar ta musulmi ce tsanda har na ba sa daga mutanensu to taimakon Allah ba a gane kabarin ko na waye ba rikin asirin kenan amma dai ana da tabbas cikin mutanen mu ne yan uwa an yi kalmar shahada amma an ji dubu sai ce makabartar musulmi ba to yanzu nan da ba kuwa da suke tsammani kabarin wani mugun musulmi ne kabarin wani mugu ne ya ki imani ya ki zan Allah shi yayin da yana na da gida da na da mai tsada kenan wannan ya Allah in ka jina Allah ya zaka ce ya ji ka kyale shi ka kyale shi ko mutanen mu cewa ana da irin wannan kaji na ga ina abin nan facebook haka na ga wata yar gajerun gajeren labari da malam tijjani guruntun bauchi bara mun je har gidan shi muka rikin sa'a ya tafi sun tafi kamaru lokacin babban malami ne kowa ya san shi yake ba da wata kissa wanda halin mutanen mu ne aka yi samu wani mai imani amma kuma yana tsaka mai wuya wai wani mutum yana da ya wani wani saurayi yana zuwa neman ta sai aka ce ma mai yar yaron bai da kirki bai da natsuwa bai da kamun kai sai ya kira shi ya ce to kaga ba zan baka yan nan ba ka daina zuwa sai yaron yake daina zuwa shi kuma mutum ba mazauni ba ne sai aka za ka kinke samu cewa wallahi saurayin nan fa yana zuwa sai ya ce wa jama'ar anguwa dan Allah in kun gan shi ku kama shi ku kai shi police station su rike mai shi zan sai an koya mai dare shi kenan nan ko sai ga saurayi ya zo yana zuwa a cikin mutanen anguwa sai wani ya ce kai ga wani ba kuma wani ya ce in an gan shi a kama shi da ya ji an ce za a kama shi sai sai saurayi sai ya gudu sai wannan mutumin ya bi shi kawai sai ya hango mutane a gaba sai ya ce ihu barawo kawai suka kada yaron nan da duka ya zo wurin ya tsaya shi har a zuciyar shi ya san ba barawo bane amma ya kasa faɗa masa gaskiya dan kada ta dawo kan shi har suka kashe yaron shi ne abin tun daga ranar bai iya bacin kirki tsawon shekaru shi ne da ya zo ya samu wani malam ya ce malam ga abin da na yi in na haɗu da Allah haka wallahi akwai matsala duk ibadan nan ba za su da ni ba abin nan na damuna babban zunubi ne da ya hana ni kwanciyar hankali aka ce to a je a samu yan uwan mu kenan aka bincika dama da yaro ya rasu mahaifin shi ya rasu ba kowa sai uwa aka je aka same ta aka yi mata bayani kin ji kin ji ta fashe da kuka ta ce ta rance da Allah ta san za a zo wannan ranar amma ya ce ta nima kusa yana kira ta tabbatar yaron nan bai sata ba amma tun da an riga an ce yayi kuma ba ta a wuri ba ta da shaida sai suka yi gudu aka ce to yanzu kin dai duk mutumin da yayi abin ne ya turo mu wallahi sharri yayi mai yanzu ya ce ne mu roƙe ku a nema mafita ne za a yi ko nawa ne zai bayar a dai yafi ya bar duniya ba wannan nauyin sai kuka sai kuka ta ce to za ta roƙe su abu ɗaya dan Allah sai ta mata aka ce me ta ce wallahi kashe yaron nan shine silar mutuwar baba ta ce ta yadda take roƙo shi ne su faɗa wa mutumin wannan kyastin a bashi sai lahira ita ba ta yi yafiwa ba don Allah su ta wani haka ta kore su ba tun a bashi sai lahira wannan mutum yana da shi shi ma wannan ba wannan shine mai imanin jikin mu kenan wani ko a jikin shi ne wannan aika aika kaga akwai matsala ba morewar ba ba lafiyar ba ba walwalar ba ba aikin ko wadatar ba a'a ranar da mala'ika zai zo a yi wannan aikin da annabi ya faɗa yanzu a ƙarƙashin irin wannan musibar da ta fato nan garin yanzu musibar dodo kuma har da mutanen mu a halin sunna sunnar karya wallahi ya kamata mu fara maki a zauna da babban liman in wasu suka rasu wallahi dai na fata maka shi lokaci ya za ka ce kashi ya daidai ya daina wari ai baka isa ba kai awa kashin kato ka zo ka roƙe shi waye kanshin turare magic ai ba zai yi ba a ce liman wane ne cewa za a tura ba za a rasa wanda za a tura ba akwai wani ɗan daudu akwai wani mai kawo naman jaki duk sai a masa magana duk bayan Allah ne ya ce ban san me da ya ce ka iya a dukkan ba'un ya ce na iya ko ka ba uku fi kai sallama a ce kun ta'un an ba yana tsallake duk ba komai eh shi wanda kake mawon ya san yadda suke a jere ina ce Allahu akbar duk zani ne cikin mu je mu sallah irin ta wanda ya mutu ne kaga akwai musibar dodo da ake cewa to yanzu za ce kana da dodo kawai kana da wannan wannan magana ta wuri shekara ashirin a nan garin cikin wanda suka rasu ba sai na kama suna ba ko wanda aka yi mu wannan sharrin wai kudin shi ma na dodo ne kuma a cikin wanda suke mashi sharrin akwai wanda ya ba su bashi sun daina mashi magana sun je sun kai bashi jinginar gona sun karga kudin kuma sun goma sun ci gaba da noma gonar kuma in sun hada ba sa mashi magana kuma sun ce kudin shi na dodo ne yanzu wannan shara ta ba ta je lahira ba ina da ba a shiga tsakanin bawa da Allah amma an kaji mutum ya rike wuta sai ka kyale shi a ka'idar shari'a ba wani abu to idan in babu imani a wurin to ba yadda ka iya rashin imani zai sa mutum ya ce da dodo me yake ta wai dodon wai dodon da yake sa ai kuɗi ko dan Allah mutum na da dodon da bai mashi kuɗi amma yana manejin dubu ɗari a wata shi ko da irin dodo ne ya dai ba duniyar ba lahira ya za a yi mutumin da kila dodo gare shi amma gidan shi har yanzu ginin kasa ne yana hawa tsohon jinta irin wanda China kai shekaru ashirin da biyar in ka bincika ana bin ba sassuka matar ki na maki tsawa saboda bakin dubu ashirin sukan keɓa ne cikin kwatan ƙarni to duk ya kira dodon mana ya ce a yi yara ya kalla saba na ta lashe baki bai taɓa zuwa ba kuma yana da dodo duk ya kasa a murta kuɗin ya tafi baban shi bai da lafiya ana karewa a kemis ana ba da ɗari hudu da hamsin ana za a ciko sauran in uwa ta biya a kira mutum ne falla daloli a tafi Germany ko Cuba ko India duk ba a yi ba amma kawai za ga wani mata ya yi da ya kalla yaron sai yara ya dawo yana zazzabi to da ba dodo kace ba sai ka ce ainu annabi ce al ainu haqqun to amma ainu ba dodo bane shi ainu shine in hassada ko kuma yanayi na jin haushi yayi wa mutum yawa sai ya kalla abu sai abin ya samu nakasu sai dai ya ce Allah ya samu abin albarka ko kuma yi magana game da abin kai wannan tumar kan ko ya ce tabarakallah ba zai fice jama'a ce kai abin nan ya haɗu to kila shine ba wuce ke cewa dodo amma kuma an ci mutuncin hadisan annabi annabi bai nufaci haka ba babu malamin hadisin na a cikin bukhari mu ce kuma to bukhari na ibn hajar za ka bayanan da yayi billa billa da bayanan da subul qayyim suka yi game da al'ayyim a cikin arwabil sayyid min al-kalim sayyid ibn taymiya da sauran zadul ma'adi har ya kai da ibn nabun al-qayyim ya tattauna duka wa'annan matsalolin to kaga wannan tafiya tana da hadari ba wani abu dudu a musulunci babu ba wani abu fatalwa annabi yake cewa babu canbi babu fatalwa fatalwa ce ita ce dodon ba babu mujiya la atwa wala tsiyarata wala hammata wala hul hul din shine doda annabi ya daga murya ya maimaita an ruwaito a bukhari da muslim cewa ba ka dudu amma wani wai musulmi ya koma ke ta ce akwai yanzu ba abin da yake ta annabi mana shiru ba ka gane ba ne akwai to shi wannan lissafi ba sai lahira ba in wannan yarda suka ki zuwa sallah shi kenan sai a ce baka sallah da wallahi ga rasu yan kama yan wuta biyu kana ci kana kuka da hannu ya yi ɗini in ka ci don Allah ma sai a baka lada wallahi muna da gyara a kai abin ya yi muni sosai kada mai da makabartar mu irin yadda wancan yake ga in ka zo kabari dai ka rika kaka da nan kawai yanzu walla aka fade ka gice nan kuma hisabin sai dai lahira ya ci kiraye in ka ga ya dan burma to ban ce namu ma haka suke ba amma kuma aka samu ba za mu yi mamaki ba saboda sunnar kawai dai galiban a fatar baki ake ba saboda ka'idar ahadus sunna shine zuwa makaranta ka'idar ahadus sunna shine tauhidi concrete one ne ba na in karfi ka je ka yi iyayen mu da kakannin da suke izala farko farko kuna ma yin ta harbi wani suka karanta kun huwan lahu sai ta fashi kuma karatun su ba yawa Allah ya ji zama ta yi yake ba lokacin sai koya a hadari sai sun je zariya kuma a kasa dinnan lardin samaru ba ma samaru sosai lokacin goma su ne tsoffin garuruwa ko ba ne ya hadari sai ka tafi zariya a kasa ka je ka samu mai koya maka a hadari kana gama a hadari limamin juma'a limamin kamsu salawat babban mai fatawa tsoron allah ka kuma da an ƙi ruwa kawai ka ce allah garin nan muna buƙatar ruwa mai fa a hadari saboda takawa yanzu har ma an yi karatun ba a da takawar irin ta su kaga su ba sa fatar haka sai yasa sai suka huta tun da annabi ya ce la adwa ƙarya ne cuta ba ta tashi daga mai cuta zuwa lafiyayye wala tsiyarata ƙarya ne babu canji kawai wai in canfa wani abu in na fara ciniki da bashi yani na zai kari in ni sayarwa kuturu zan samu na kasu in na auro mace mai farar kafa kaza kaza ne in nema kotaka da maya ne duk ƙarya ne ba canfi babu canfi wala tsiyarata wala wala abin nan mata ko buma shine mujiya irin a canfa kukan mujiya daga tana ciwo wai sai ba wuce wai tana ciya ciwo to yanzu mujiya dai ka ci mutuntun wai ba wuce ya ci wallahi ba ba wuce ya bace ni bai ta mujiya ba wuce ya bace san hutawa ba hutiya ba ce ba ta jin hausa in kuma tana jin hausa ta faɗa mana sunan ta yadda muke faɗe da hausa in ko ta kasa to jahila ce malam hutawa ba hutiya ba ce wannan ciwon da na faɗe ba ciwo take ta ba hausa ba ne yaren tsuntsaye ne kuma kai ba annabi Sulaimanu bane kullum na mantuka tsayi to shi kadai ne da baban shi annabi dawo sannan annabi ce wala ghul ba fatalwa kaga dodon ne yake shiga cikin ko canfi ko mujiya ko fatalwa annabi kuma duka zai da amfani da la annabiya da jinsi domin ya zo da annafi fi siyaqin nafs ma'annar kirta fi siyakin nafi duk wani abu canfi karya ne duk wani abu mujiya karya ne duk wani abu dodo ko fatalwa ne da ce karya ne babu shi babu shi ke sa gurgurde da kai imanin da ta zo da zai mu'amalance gurgurde da imanin kai kasa zo da ke dan zai wasa da kai amma in ba haka ba ko hankalin ka koma gefe kai amfani da shi ya za a ce dodon na kuɗi ne kawai duk da akwai na noma ko shi ma ga komawa don manoma amma ba za ka ga wani a gari wanda ba manomi ba ya ce wani ga dodon noma a sai da wanda ake zaune yanzu ba wani a nan garin da zai shiga Abuja ya ce wani na da dodo in ya zai can duk ba su da dodo salaman kaulamin rashin rai to da can ya zan cirbat ya zai sha nan ko akwai zumunci za ka ce wannan sai mun iya bakin mu za ka yi wa ka ce wani na da dodo ko ka tamfa kaza ko ka karyata wani abu da annabi ya kore ko ka tabbatar da shi ashe mala'ikan mutuwa na ke yana zama ce ran muke su yana karba yadda za mu ji nan gaba yana kaiwa sama gurgoran ka za a yi ba za ko na mai a dawo da shi ba kai awa in ka zata ce a tarero a dawo da shi na bayan Allah ne ke guri kiran guri ka ci kawai ku ku zo ku huta a dauri kaki ko a ba ta igiya haka za a wurgoran jirgin yaƙi Amerika ma ya zo ku yi karo duk za ta iya faruwa wani tsuntsu ya ta abin arziki ne sai wata ta kaji ɗaci ran mugu ne ya feso shi shi ma ya Allah ya isa ka cutar da shi su sami ku zai la'ira wai shaho ne yake ga wai ka cuce shi ya ci yan tsaki ya ci iyaye ya sha kwai wa ma gani ki faɗan dan ne saboda ya haɗu da kai ranka ba ya gani kenan ba Allah sana ya ganka da haka wallahi sai mun kiyaye bakunan mu don wannan kyakkyawar cikawar da aka faɗa anan kawai ta tabbata idan har ta tabbata ba mu da sauran matsala aljanna za mu wuce wahala ta tsare ciwo ya warke ni'ima ta zo sai dai mu rika waiwayar lokacin muna duniya mun wahala iri kaza kuma za mu faɗe ta ne amma a lokacin da muke jin daɗin faɗar ko muke alfahari da faɗar akan wanda ba su sha irin wannan wahalar ba kama ce mutum ya rayu a wahalar duniya sannan kuma ya wuce ya wuce wuta minan nari gidan nari to ai wannan fabi isan masir kenan makomar mutum ta yi muni ta ku gaskiya sai mun iya bakin Allah shi yayi wa alaikum assalam na
ya ɗau alwashin cewa shi za su koyi domin kuma su kamar haƙi a kan waɗannan mutane su kamar haƙi da iyaye su tsari ko kuma dai waɗannan mutane su ta haɗu da iyayen su ya yi haƙuri ya kai ne shi kuma ya fi tsara wasu cewa ba sai ne saboda a yi ma waɗanda suke ga wannan abin a cikin ƙaramar su daraja da ma wajen kuma mutum sun nuna inda su gani ko kuma ba su yi magana da wasa ba to a nan ma da jin magana da iyaye ne ko kuma da ke kotun nan ne.
a magana da iyayen shi ne ta iyayen su kowa ai suna cewa bari sun zo sun mana magana suka ce baba na bari amma ku kar ku kara kun ci albarkacin baba ko mama shikenan biyayya ga iyayen ya ci komai a lokacin kuma ba zai taba cutar da shi da komai ba tunda dai har suka je suka roƙi iyayen su ma sun san sun sharkota sun yi kitso da barbata yasa suka raba suka biyo ta sidratul muntaha eh inda suka san insha Allah tunda dan arziki ne ba zai tsallake ba to suna cewa wannan same mu maganan nan karkaje kotu ke bikin dare ya yi ma yanzu da yin tayi wallahi zai wuya iya ba za su Allah ya maka albarka ba yanzu waye doda shi wanda shi ba ma dodo bane shi dan shi dan azo a ya kamata su kuma a ce to in yana ga abin yayi muni zai iya cewa ya kai kotu ko zai mu iya magana wane da wane suna zauna suna bata mishi suna in kuma ko ta hanya da za a iya bi a gyara ko a sanar da mutane sai a yi kina ce amfani da masallacin juma'a ko wani majalisi cewa kaza da kaza da ake faɗi game da wani to kowa ya san abin da ya faru maganar nan kariya ce wasu hayan sun kasa kiyaye bakin su idan wani ya sake ganganci ya sake baki akan maganar nan yana sanar da jama'a wallahi zai wuce ko ce ne ba hakiki haka wannan sanarwar in dai ba wanda aka yi wa suna da balango ba bana da abin da zai kara faɗi kai ka san kotun Najeriya ka je ka gani duk karatunka ba da an yanke hukunci Afirka ta kasa kotu ba da wanda ya iya turanci ne lauyoyi wajen ɗari suka je da shi kotu da san san kusan hamsin professors na yau ɗari san san san san san hamsin da ni fana na kowa san shi fitinan ne a jara amma ku duba yadda aka zo aka ce an ba da oda kawai abu da koma aiki har kai ma turancin ka ba zai kwaci to inda da wata hanya gaskiya da za a iya bi a sanar da jama'a cewa su bari su bari su bari aka yi ɗaya biyu to daga nan duk wanda yake bari yana da damar ya je kotu domin ya kare mutuncin kanshi kuma mutanen mu shegen tsoro gare su duk wannan bayanan da suke ga mutum na rashin kunya a kishi wallahi ƙarya ne da za ka haɗu da wani alayin yan yaji ko yan ganda a tudun mada muminu alu musa za ka gani alin ala duk marasa kunyan nan wata duk matsorata kuma ma ba haushe ma bai saba shari'a ba zai ya ga bahaushen da ya yi shari'a a kota har shekara talatin mu ko muna ban ma Allah ne saboda muna da sauri ka ban ma Allah ne tun farko kada ka faɗi abin da zai gangarar da kai ko kai asara ko mutuncin kuma da abin da aka je kotu da yanke sha baka da gaskiya baka da gaskiya ko mutuncin ka ya zubi kuma za a iya goranta wa 'ya'yanka kuma ko ba daɗe ko ba jima ko ba a faɗa ba za a rika hararowa kuma ranar maimaita tarihinka a kwana a tashi tana zuwa yanzu wancan mutumin da wata wani ya fada kabari kafar shi ta sale na tabbatar da an gano kabarin ko na waye Allah ya dauko tarihin shi tun yana yayi wanda zai ta shi yaro kitinan ne ne ba shi hana ba mu kiwon kaji kaga kana shekara bakwai kenan wani kuma zai matsu kada ka kai sha biyar ba shi ya kore na anguwar na fara gini har kofa na sa ya ci kaga an matso ranar auren farin kamar sai da ka sa ma wani waya haka wani za ka ji ana ta lissafi kuma gaskiya ne amma tunda ba gane wani shi ka ji ana yin shiru ko za ka mutum ya yi mai kyau ya bar mai kyau ya haɗu da Allah da kyau shi ke na mutum ya huta amma dai muka kiyaye harsunan mu za mu zauna lafiya annabi ya kira mu adamu da jabal yake cewa shi wallahi da na leka wuta sai na ga mafi yawan abin da ya kai mutane wuta ba shi su ne kashi barkatai kaso mafi yawa na yan wuta surakan dai ka iya bakinka ka iya tuka motarka zuwa aljanna amma da ka kasa iya tuka bakinka to ka kama hanyar wuta ne baka sani ba kuma wanwi wallahi kai wani sa wanwi saboda ake katsa ne Allah na fushi da kai ba za ka iya waiwaiwa ba kuma motar ka ba ta riba to kaga shi kenan to da gaskiya sai mun kiyaye dan mu wanzar da alaka da yan wantakar da ke tsakanin mu Allah kuma ya kiyaye shetan ya ba mu kariya daga sharrorin shi na'am eh idan ko ba ya an samu haifa ba shi wanda ake hawa ya je ko to jama'a za su kaurace musu ko ko ya a idan ila ba ba wanda ya zai mai roƙo na na tuba ta gaske cewa ni ina cikin wanda muka faɗa maka kaza amma yanzu na zo na tuba kuma na gane ƙarya ne kila duk sun yi haka sun ƙi yin haka sun koma gefe ya ga cewa kotun ce kawai wurin da zai iya kaiwa ta tabbatar da laifi ko ta ƙaryata in ya je dan an kai ka kotu ba laifi ba ne ko dan ka kai wani in je kana da gaskiya ba laifi ba ne mutum ya kai wani dan a zalunci ko a haɗa kai a ba da hanci ta kuma wani shi ne yake zama haram amma in a haka ne ba zai zama ya laifi ba amma in har akwai wata hanya da shi din ma za a zauna da su a warware matsalar ba sai an je kotun ba shi ma hanya ce mai kyau hanya ta sulhu kenan amma idan sulhun ba zai yi ba to sai a bar kotun ta aiki ita shari'a take yi kuma hukuncin da za ta zartar kuma ta buga mashi sam kuma dole mutum ya bi in ko mutum ya bi ya zama ba fawa da ko kuma wanda yake fita daga hukunce-hukunce na shari'a musamman da ba kotuna ne galibin na karar musulunci su suke sauraron irin wannan alƙalan da ga sun san wannan matsalar sun san hukuncin da musuluncin ya tanada sai wuya ma ba su taɓa cin karo da ita ba a shari'o'insu kaga ba zai zama abu mai matsala ba su a wajen hukunci ne ga laifi ga yadda za a tabbatar da mai laifi ga hukuncin laifi cikin ba ɗaukar lokaci za a yi za a tabbatar da hukunci daga ranar da aka ce to kai ka ce mashi yana da dodo ba ka da gaskiya ka rubuta ƙarya kake yi a gaban kotu dole ya rubuta ya rubuta ya sa hannu rubutu ta buga stamp kai kuma da kake kana ya kamata ka zo da wannan takarda kai photocopy ta duk kamar na a garin gashi da kanshi ni wana wani ina tabbatar wa kotu cewar da ne wane yana da dodo ƙarya na yi mashi sharri ne ƙazafi ne kuma idan na ƙara alƙali ma zai yadda ka ce Allah ya haɗa ka da haɗarin dam a gangaren gada a yanzu tsoron wannan ku sai a ƙarshe ka sa sunanka kar a bari ka tafa da kwamfuta sai ka zo ka yi tunani da hannunka ranka yi da ban iya rubutu ba a'a ko da kafa kake yi kwafa shi muna so ne ka yi kyau da hannunka in ba zai ya ba sabo katon fefan nan na cardboard ya yi a kai ran baɗa ran baɗa ƙarshe ya rubuta ya sa hannu ko ta sa hannu a bukarsa a baka kwafi sai kamar na gari da yadda muka yi da wani ya ce shi magaryaci ne kenan kaga insha Allah aka yi haka ɗaya biyu ishin ya mutu kenan amma in akwai wata hanya kafin kotun ta sulhu da warware abin da mai kuskure ya yadda da kuskuren shi to ya tafi ila ce da malamai ko da shugabannin gari ko da sarki ko da wasu dattawa in aka ce yin hakan zai ba da maslaha yayi in ba zai yi ba sai kotun su sai a tafi Allah shi kiyaye سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم